أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce laisa bi amaniyukum wala amaniyi ahlil kitab yace burce-burce naku ku musulmi kenan maganganu akan musulunci da kuma abubuwa ba tare da aiki ba wannan ba addini ba da wannan yake rataya ba da haka laisa addini bi amaniyukum addini ba yana rataye ne da buri ba kawai hakanan wala amani ahlil kitabi ko kuma da burce-burcen ma'abuta littafi yahudu da nasara kenan abu da suke ta yawan faɗa a bakinsu a nan addini yake suna cewa mu 'ya'yan allah ne ko kuma ba mai shiga aljanna sai mu sai to duk a nan addini yake allah ce laisa bai amani ku kai tir ba wannan ne addinin ba abin da kuke faɗa da baki ku kuwa musulmi ba wai kasan kasancewa ku ringa tutiyar ku ne musulmi ku ne aka aiko daga annabin ƙarshen zamani ku a ku aiki kawai man ya amal su'an duk wanda ya yi wani aiki mummuna ko yaya yake yujza bihi Allah ya ce za a yi masa sakamako da wannan aikin kafiri ne shi ko musulmi Allah ba ruwansa to wannan lokacin da wannan aya ta sauka ta tada hankalin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ya amal su'an kowanne irin aiki ko mun kankanta sa kenan gashi an nakara su'an din mummuna Allah ya ce sai mun masa sakamako sai suka zo wajen manzan Allah suka ce to yanzu ya rasulullahi ya za a yi yaya cikin mu ko waye waye baya aikata abin da yake na muni sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qaribu fa inna fi kulli ma asabal muslimu kafaratan hatta hatta shaukatu shakwa yace i lallai kan wato manzan Allah sallallahu alaihi bai kauda wannan magana daga kan bagiranta ba sai yace amma musulmi ku dai matsa ku kusanta da addinin Allah da kuma kusanta da, da, da ibada ai bawa zai iya yin yana zunubin amma ku sani cewa duk abin da yake samun mumini ko dan tsinke da yake tsirarsa to kafara ce ta abin da yayi na laifin din da Allah ya ce sai an masa sakamako saboda haka shi mumini kenan kamar yadda ka san ana tafiya ana saba haka dan adam bala'i da musiba da yake samun mumini suke zama saban zunubinsa don haka kaka damu da ɓacin da yake jero maka wannan ya zo gobe wannan ya zo jibi wannan ya zo gata kankara yake yi tun da kai ma baka fasa aikin mummunan ba to don haka allah ya ce wanda ya aiki mummuna za a yi masa sakamako da shi sai manzan allah kuma sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim ya ce mana eh za a yi masa sakamako amma shi mumini zai zama kafara kafara ce dan musibin da suke samunsa su ne za su zama mamadin wannan sakamakon da za a yi masa din kaya da take sukan bawa tana sukan ka an zare ma wasu ko to ba san adadin ba dai Allahu alam annabi ya ce kafara ce to me za ta kafare zunubi ɗaya ne biyu ne uku ne dubunnai ne Allahu alam wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wanda ya mutu da mummunan mummunan aiki shine shirka ya je wa Allah da ita bai tuba ba ba zai samu waliyi wato wani mai kiyayewa wala nasiran ko wani mai taimako a ranar lahira daga barin dawwamarsa a wuta ba to
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات سي الله يتي وندي أيكة دقة kyawawan ayyuka bai ce wa manya amali salihati ba sai ya ce wanda ya aikata wani abu daga ayyuka na gari saboda Allah shi ya halicci bayi ya san ba za su iya aikata dukkan kyakkyawan aiki da Allah yake so a yi a ce kuma duk ka haushi gaba daya to da an cire min din to abin da abin sharaɗin zai hau kan cewa sai wanda ya aiki duk kyawawa waɗanda aka jeranto ana so a yi to sai Allah ce a minas salihati zai yiwu kayi a cikin ka- kyawawan aiki da ake so ɗari wani ya hau hamsin wani ya hau saba'in wani tamanin wani goma ma ya hau Mm, gwargwadon ƙarfin imani da juriya gwargwadon hawan aiki kyakkyawa to wanda ya aikata dai kyakkyawa wasu ayyuka kyakkyawa min zakarin au untha hawa'un namiji ne ko mace galiban a wurare da yawa da ake eh, maganar ayyuka to ba a magana ta mace in aka ce kawai wanda ya yi kaza an zo da lamiri na namiji to macen an maki ta tana ciki ita ma amma nan an ware aka ce namiji ne ko mace ya wannan aikin wa huwa muminun alhalin fa yana mumini fa ulaika yadkhuluna aljannata neman masu shiga aljanna kuke yi to su ne waɗannan masu shiga aljanna sharuɗa ne guda biyu su suke haɗuwa duk lokacin da ɗaya ya zame to ka rasa aiki komin yawansa da kai imani da, da aiki na gari wato aiki na gari shine aiki mai ikhlasi wanda ya rasa wannan duk aikin da ya yi aikin baban gwari eh shi yasa ƙasashe da suke ba na musulmi ba da waɗanda suke ba musulmi ba da suke kai agaji wurare daban-daban daban an kai taimakon kaza nan lalle wannan taimako kai ma sai ya baka kaye ka san an taimaka din to ba aikin ba aik- ba salihati bane nan to idan da ba a sa cewa wa huwa muminin ba wa man ya'mal minas salihati wanda ya aikata aiki kyakkyawa to da ba a ce in yana mumini ba waɗannan da sun girbi abubuwa da yawa a lahira ai to sai aka ce a huwa muminin ga fa kaidi nan na biyu ga wani tarko na an saki sawa sai ka tsallake shi sai ka zama akwai cikakken imani komin aikin da kai na garin to in kuma ka zama fa ga aiki na gari ga cikakken imani to Allah ce fa ulaika yadkhulun aljanna ina kuna kuna neman masu neman shi- shiga aljanna to ga masu shiga aljanna nan wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ko da gwargwadon hancin sililin hancin dabino ba sililin zaren dabino ba Mm.
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا Mm.
واتخذ الله إبراهيم خليلا
wa man asanu dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wane ne mafi kyawun wato addini daga irin wanda ya miƙa wuyarsa gaba ɗaya ya miƙa kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah dan wajhu nan an yi ibara da ita ne akan fuska amma dukkani ake dan sharafin fuska din ne kawai duk jikinka yanzu da an jeho wani abu hannunka jikinka ne amma sai in ya duho fuskarka sai ka sa hannu ka kare to shi hannun ba jiki ba ne to shi yasa da yawa ake ibara in aka ce fuska to ainihin kai kai kanka gaba ɗaya kenan Allah ya ce babu wani mafi kyawun addini irin wanda ya mika fuskar sa ma'ana ya mika kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah babu wanda ya fi kyawun imani da ya fi wannan wata ba a millata Ibrahim Hanifa kuma ya bi tafarkin annabi Ibrahim miƙaƙe Eh, to yanzu annabi Ibrahim tafarkinsa shi muke bi mu al'umma muhammadiyya ko ko a'a tafarkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muke bi tare da na annabi ibrahim tunda da yawa wurare ana mana wannan Ana- a'a tafarkin annabi ibrahim ya shige cikin tafarkin annabi muhammadu da ƙari to wannan shi yasa in an ce mun bi tafarkin annabi ibrahim wanda yake cikin addinin mu din tunda gaba ɗayan tafarkin annabi ibrahim na tauhidi da mai duk yana nan a cikin ainihin us- abin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a ta annabi Muhammad saboda haka shine Allah ya ce babu wani mafi kyawun addini irin wanda ya mika wuyarsa ga Allah baki daya kuma ya ya, ya bi tafarkin annabi Ibrahim miƙaƙƙe to babu wanda ya fi kyawun addini da ya fi wannan abin da ake nufi ihsani na kyawun addini anan da ya ce ahsanu dinan abin da yake nufi shine wanda dan kaga a cikin aiki a ibada ta gaɓoɓi akwai irin ihsaninta to imani shi ma akwai ihsani a cikinsa menene ihsani a cikin ibada manzo Allah ya ga mana ibudu ka- ka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa yayin da ka zo ibada kake bauta kaga kamar wanda kake bautan nan gashi shi a gaban ka kake bauta masa shine ihsani na ibada ko to ihsani na imani fa shine tsantsar tauhidi bawa ya zama baya fuskantar da kansa ga kowa sai ga Allah din a zuciyarsa wannan shine ihsani na addini to babu wanda yafi kyawun addini irin wanda ya wannan Allah ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila hakika Allah ya riki annabi Ibrahim badadayi kamar kuma yanda ya riki annabi Ibrahim badadayi haka ya riki annabi Muhammadu shi ma badadayi ya zo a hadisi na muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu muttakhizan ghaira rabbi khalilan lattakhadtu Abubakar khalila walakinna sahibakum khalilur rahman da zan riƙi wani wanda zai tsaya matsayin khalilu saboda khalilu wanda zai zama kana da kusanci da shi am- babu wani wanda ya sake ratsowa tsakani da kai da shi ɗin to da zan riƙi wani a matsayin irin wannan kusancin da abubakar zan riƙa sai ya ce amma ina abubakar ɗan uwana ne kuma aboki ne ni na zama khalilin allah don haka ba sauran kuma wani ya zama khalili na ɗaya ake kuma a mutuntaka a mutum ɗaya ake yi in ka ce to ai an ce ɗaya ake to Allah ya ce ya riƙe annabi Ibrahim Khalili kuma ya riƙe annabi Muhammadu Khalili to ai shi Allah Allah ne kai yanzu in ka ce mutum ɗaya ka ɗauka to zuciyarka ai guda ɗaya ce ba za ta iya rabuwa ka ɗauki wannan haka kuma yadda ka ɗauki wannan kuma haka ka ɗauki wancan ba sai dai ai ɗaya to ai kuma Allah shi Allah ne haka ne shi to- to shi yasa da haka ya roki annabi Muhammadu Khalili Ibrahim Khalilu a matsayinsa na na ubangijinsa ubangijinsu to wannan shine kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da bayan Khalilu akan wannan eh, ainihin hullata na annabi Ibrahim din da shi kuma Habibu ne shi Khalilu ne kuma Habibu ne ya zo a cikin hadisi na Dailami da Tirmizi hadisi garibi yake cewa wata rana abdullahi dan abbas yake cewa sabon manzan allah sun kasance suna muzakara tsakaninsu manzan allah shi kuma yana fitowa ba su san yana fitowa ba ya zo daidai kusa da su sai ya tsaya sai ya ji magana da suke yi ta ba shi kaye sai ɗaya daga cikinsu ya ce "A- allahu akbar allah ya riƙe annabi ibrahim khalilinsa a cikin alkur'ani ya faɗa sai wani ya ce to kai kuma baka ji ba abin mamaki allah ya yi- ce shi kuma ya zance da annabi musa zance sai can wani shi kuma ya ce ga annabi isa da allah ya rike shi kalmarsa kuma ruhinsa sai can wani ya ce to annabi adamu kakanmu fa da kuka manta da shi shi kuma da allah ya rike shi ya zaɓe shi zaɓaɓɓansa sai ga manzo allah ya dungo ya shigo sai ya ce din na ji abin da kuke faɗa kai da ka ce lalle annabi ibrahim allah ya rike shi khalili gaskiya ne ya rike shi khalili kai da ka faɗi cewa Allah ya riƙe annabi Musa abokin magana lalle ya yi magana da shi abokin maganarsa ne kai da ka ce annabi Musa annabi Isa ruhullahi ne kalimatu sadakta lalle annabi Isa ruhullahi ne kalimatullahi ne kalma ce daga Allah kuma ruhi ne daga Allah kai da ka ce annabi Adamu Allah ya zaɓe shi i lalle kan annabi Adamu Allah ya zaɓe shi amma ku sani ala wa inni habibullah ni habibullahi ne ku sani ba alfahari nake ba wa biyadi liwa'ul hamdi yawmal qiyamati wala fakhra rana alkiyama tutai yabo da ba mai ba ta hannun kowa sai hannuna yace ba alfahari nake ba yace ku sani ni ne akramul awwalina wal akhirina na farko da na karshe wanda Allah ya girmama ni ne yace ku sani ni ne wanda zan zo in zo kofa aljanna fa uharrikuha in girgiza ta ce sai a buɗe min da ni in shiga da talakawan al'umma ta dubu saba'in ni zan fara shigarta wala fakhara sallallahu alaihi wasallam to kaji to kaga shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam khalilu ne kuma habibu ne ya faɗa da kansa Mm. to ولله ما في السماوات وما في الأرض Mm.
وكان الله بكل شيء محيطا walillahi ma fi samawati wa ma fil ard hakika abin da yake cikin samai gaba daya da abin da yake cikin kasai gaba daya lillahi na Allah ne dan haka a baya da Allah ya ce wanda ya zama ya aik man ya amal su an yujza bihi wala yajid min dunillahi waliyan wala nasira wa- ba mai nema wanda duk ya aikata mummunan aiki musamman shirka kenan ya je wa Allah da ita za a yi masa sakamako da ita wuta ce ku da dawoma a cikinta ya ce kuma ba shi da wani mai taimakonsa ba wani wanda zai zama majibincin lamarinsa to yaya za a samu wani majibincin lamari bayan Allah mafi samawati wa mafi al'adu din nasa ne in ka koma baya kenan in ya tafi sama ba ba shi da maguda in ya tafi ƙasa ba maguda duk na Allah ne ashe ba mai taimako din kenan sai dai Allah kuma to wa kana Allahu haƙiƙa ubangiji ya tabbata muhitan iliminsa ya kewaye saninsa ya kewaye kudurarsa ta kewaye bi kulli shay'in da duk abin da ka san ya in a ce masa shay'u to waɗannan abubuwan suna kewaye da shi Mm.
ويستفتونك في النساء Mm.
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكهوهن والمستضعفين وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما Allah ya ce yastaftunaka fatawa ko tambaya da sahabbai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana zuwa da launi launi na yanda suka yi ta wani wuri a ce yas'alunaka nan kuma yastaftunaka me bambancin tsakanin yas'alunaka da yastaftunaka bayan ku duk tambaya ne mafi yawai- mafi yawancin ma- eh, su'alu ana tambaya ne akan abin da kwata-kwata ma bai zo ba ba a san shi ba shi kuma istifta'i ana yin sa ne akan abin da ya zo amma ya rikice akwai shi amma ya rikita ba a gane shi ba to shi ne abin da aka fi aiwatar da su ko da yake kowanne ana iya aiwatar da shi kan kowanne Mm. Allah ce sabtunaka suna neman fatawarka ya annabin Allah fin nisa'i a cikin sha'anin hukuncin mataye gada gadansu haƙoƙinsu lamarin tsakaninsu da mazansu yaya suke a basu fatawa Allah ce kul ga ya musu Allahu yuftikum fihinna yau ba ni ne mai bada fatawa ba Allah ne zai baku fatawa ba da hadisi za ku je ba da aya za ku je Allah ne zai baku fatawa a cikin wannan wa ma yutla alaikum fil kitabi da abinda ake karantawa a gare ku na alqur'ani na ayoyin gado waɗannan ai fatawa ce ta abinda kuke tambayar wa yuftikum kuma Allah yana baku fatawa ai a cikin fiyata man nisa'i lati la tutunahunna ma kutiba lahunna a cikin hukunce hukunce na mataye waɗannan waɗanda baku ba su abinda Allah ya rubuta a basu shine ko gado din ko kuma sadaki din watar gabuna kuna kuma kwaɗayin ko kuma kuna kwaɗayin an tanki huhunna ko kuna kyamar an tanki huhunna duka za ka fasara wannan a nan wurin shi sa ƙur'ani kenan ita ragiba tana ta'adda da an idan ta yi ta'adda da an to abin da yake bayanta shine abin da za a bari ba a so in na ce ragibtu an kaza to ina kyamatar kaza shi abin wannan da ya zo bayan an ina kyamatarsa kaga ragibtu na ce to da na sa an to ya zama abin da zai biyo bayan ina kyamarsa kenan to da sam kalma da ita ragibtu din in na ce ragibtu fi kaza to kuma ina kaunar wannan abin kuma kenan saboda haka bambancin a gane kauna ake yi ko kyama ake yi to da an da fi ne suke bambancewa an gane wannan to wata girma da irin mu- eh, mu'ujiza ta alkur'ani za a ce da kuma wato fasaha da balaga irin ta alkur'ani duk biyun ba su zo a nan ba ba an ɗin an me an ita ake nufi ba kuma fi ɗin to watar gabuna an tanki huhunna me za a kaddara an za a kaddara ko fi duka za su iya shiga shi yasa Allah sai ba su ya kisa ko aka kisa kowace ɗin kowanne kasa zai yi in kana so ka fassara da watar gabuna an tanki huhunna sai ka ce kuna kyamar ku auri ya- marayu da aka bari mataye da dukiya saboda munana ne ku ba za ku iya aurensu ba ko ku ki aurar da su don ku bar da su bar su a haka har ku cinye dukiyar kaga an tanki huhunna kenan ko kuma watar gabuna kuna kwaɗayin an fi an tanki huhunna a cikin ku aure su saboda kun ga an ban musu gado mai yawa ku mazajensu ne ku riƙe dukiyoyinsu ku ta cinyewa kaga fi ɗin ta shiga kenan da kowanne za a fassara shi ana tunda ba a sa kowace din ba an tanki huhunna wal mustadafina min alwildan kuma da Allah yana ba ku fatawa shi ma dai a cikin mustadafina ai du'afa'u ƙananan yara waɗanda aka mutu aka bari ku ba su gadan su shi ma fatawa ce Allah yana ba ku ba ba hukuncin kuke nema na na, na mataye ba to ga ƙari nan ma an muku ƙananan yara da aka mutu aka bari in lokacin su yayi sun haɗa hankalinsu ku ba su su me na rike musu kuma ba kun rike ne kafin su kai wannan matsayi ba in sun kai sai ku ba su haka kuma waɗanda duk suke ma'abota haƙƙi ku ba su haƙƙinsu wannan duk fatawa ne mata ku tsaya da haƙƙinsu da Allah ya ce ku tsaya da haƙƙinsu to an ba ku wannan fatawar to wa an taqumu wa an taqumu lil yatama bil qisdi kuma Allah yana ba ku fatawa yana umartar ku da cewa ku tsaya da adalci ga marayu ku yi adalci a wurin gadon su idan kuma mataye ne kuka ga an mutu an bari ga su ƙanana kuma kuna kwaɗayin ku aure su to ku girmama su da sadaki mai girma kar ku ce ai maraini ya ce ai abin da duk aka aka bata shikenan a'a ku girmama su ku yi musu abin da ba za ku yi mai masu iyayen ba ma wa ma tafa'alu min khairin Allah ya ce idan yanzu daidai marainiya za a bata sadaki mai uba mai uwa da uba za a bata sadaki misali naira dubu hamsin ko talatin to ga marainiya ta zo an hana ka ka tauye mata ka bata goma ko biyar ko kuma ko bakwai to ma tafi alumin khairin in kuka yi alheri ma ba ku ba da sadakin da mai uban ma ba za ta samu ba kun ƙara alheri kenan akai to in kuka yi wannan Allah ya ce na fa sani Allah masani ne da wannan abin da kuka yi ashe ko in ya sani shi Allah baya sani ya bari zai sakamako kenan to وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت إذن mace ta ji tsoron min ba'aliha nushuzan nushuzi daga mijinta ashe yadda mace take nushuzi namiji ma yana nushuzi mace an ce nushuzinta me nushuzinta me buka maksara a baya mun fassara nushuzi na mace cewa har nake cewa a fassara shi kadai da rashin bata kansa a takaita nan to an kuntace nushuzi nushuzi kadai ta da karan hancin mace da bijirewarta ga mijinta a cikin abubuwa daban-daban da yake na haƙƙinsa kowanne ne ma ba sai wannan ba to shi ma namiji a nan haka za a fassara nushuzinsa idan mace tawakka ta fahimci ta lura da sare-saren namiji zai mata ta da karan hanci shine shi ma zai danne mata haƙƙinta ko na ciyarwa nishuzi ne ko na shimfiɗa nishuzi ne ko na farat-farat da mu'ashara mai kyau nishuzi ne to idan mace ta fahimci haka me magani au iradan ko kuma kau da kai waɗannan duk abin da ake son namiji ya yi mace ne na farko ana son mutum ya kyautata wajen ciyar da iyalinsa ana so mutum ya ba wa iyalansa haƙƙinsu da yake kansa na ɗaki ana so kuma ba wannan kaɗai ba lallai kar ya zama da daddare kun shirya da rana kuma ka ɓata ranka irad kenan ba walwala ba fara'a ba zama a hira kai da iyalinka to da wa za ka hiran in ka tafi da wanda zai kama kuri a ofis ko a kasuwa wannan ai abokin ciniki ne babu laifi a hira amma mafi cancanta wanda za a hira wanda ka zaune da shi a gida shi bai ba a yadda ya hira da kowa ba sai wanda kai ka yadda ya hira da shi ko Allah ya yadda ya hira da shi akwai wanda ko kai ka yadda Allah bai yadda ba amma kai ne kai Allah ya yadda ka zauna ka hira da iyalinka ka ɗabe musu kewa to sai aka ce kai kuma wannan ta samu iradi daga wurinka kau da kai da rashin samun sakin fuska to idan mace ta fahimci haka sai Allah ce fala junaha alaihima to lallai matsala ta taso ai miji da ya tashi ya je gidan su mata har ya ɗauki ɗan wani abu ya je ya kai ya ce ga wannan ina nema to a ce kuma baya so ya je yake- yake nema a kaga ba zai yiwu ba to idan kaga ya kawo ta gida kuma an zo ana samun wannan matsaloli ai wata matsala ce ta taso akwai wani abu a ciki ko to Allah ya ce to a tsaya a duba matsalar fala junaha alaihima ba laifi ga su ita macen da shi mijin an ya salaha ko an yi sulha bainahuma sulha su tsaya su yi sulhu a tsakaninsu ke in ita ce ta ga fa- dama ita ake magana a gan ta fa- ta fara ganin sare sarin rashin daidaituwar lamari a wurinka sai ta zauna mai gida kwana biyu ina ganin bana gane abin da kake ciki watakila bai sauko ba sai ya shiru ya kyale ta watakila in mai nisan ne sai ta ce to shikenan ta yi abin da duk ya kamata na haƙƙin ta kar ta fasa sai ta sake ta raggaba sai ta sake irin wannan magana ko ta sake salo ya kar ta sa wani a ciki tukunna eh ba a sa wani tsakanin matsalar mace da da- da da miji sai ta gagara ba yanda za a yi nan ma kun ji Allah ya sako wani cai an yi salaha bai na huma wani kai ya shigo saboda akwai matsalar mace da mijin da wata yar kalma ce guda ɗaya zai tuno mata da wani abu sai a gyara wani in ya shigo shi duk bai san wannan ba sai ya damula al'amuran ma ko haka ita ma yanzu akwai abin da za ta yi da ta yi shi kenan sai ya zo ya bi to wani in ya shigo kuma an shiga dogon larabci da dogon turanci sai a shiga da matsalar ta koma wani wuri kuma kuma a baza ta a waje kuma wasu masu eh, abokan gaba masu ji to Allah ya ce a ku zauna kai da ita ku tsaya ku fahimci juna in ita ce take maka wannan ka tsaya ka fahimce ta in kai ne ka tsaya ka ta- ka fahimci kenan ku daidaita wasulhu khair Allah ya ce ai yin sulhu shi yafi alheri Allah fa ne yake yin wannan magana kai kake ganin wai kamar sulhunta ai ba za mu iya sulhuntawa ba ai kaza a'a Allah ya ce za ku iya kuma ku yi sulhun shi ya fi alheri da haka in kuka tsaya kuka yi sulhu zai yiwu a ce watakila wasu abubuwa waɗanda ita matar dan an taɓa wa- wa- irin wannan wata mace ta ga irin wannan lokacin manzan Allah sa sallama ta ga mijinta ta bi nan ta bi nan duk abin da ta bi din dan ta taro kansa yaƙi sai ta ce wannan ce ta ce na fahimci kawai ka- kana kokarin rashin zama da ni ne gashi na yayaye da kai ba zai iya roƙon alfarma a wurinka ba ya ce kamar me ce to ka je kai aurenka daidai inda nake nan a zaune ka banni in ka samu dama mu gaisa ka ɗauki dai nauyin ƴaƴayenka da za ka ringa yanka musu abin da za a ringa basu ni kuma zan zauna in ci gaba ta biyan su ai ko kin zo da maslaha sai ki fuska sai ki fuska shi kenan wataƙila dama kaga shari shari ne ya gama da ita ne yana son kawai ya kore ta to sai ta gano sai ta ga ga yanda za ta yi ta zauna sai ya ce to amma ina dan zuwa sai ta- sai ya fita sai ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda matarsa ta zo da shi ya- annabi ya masa izini shikenan ya zo shi ta zauna shikenan saboda ta ga za ta iya zama haka din kaga ba an yi sulhu ba to ita tana ganin watakila tana ganin managarci ne mijinta in ta fita ta samu wani mijin zai yi wahala kuma watakila yana da kula haka illa dai kansa ta kasa ganewa kawai kuma yadda suka saba wannan ya- ya gagara to da haka ta hanyoyin duk da za a yi sulhu dai a zauna haka shi aka shi yafi alheri Allah ya ce wa uhudiratul anfusi shih lallai an sanya wa rai an matso mata da tsananin rowa an sanya wa rai ta zama mai tsananin rowa to yanzu ana cikin maganar sulhu sai kuma aka kawo Allah ya ce shi ne mahalicci ya san ya sanya wa rai tsananin rowa ana magana ne da mijin da matar ba shi mijin ga rowa a kuɗi watakila duk abin da yake jawo wannan matsala ɗin problem ɗin kuɗi ne wani shi yanzu duk yanda za a yi shi kake tambaye shi wai sai shi da kanshi ya baki kuma gashi ana da bukatar abin akan wannan sai a tabatawa a tabatawa ke kin fiye tambaya ke haka ita kuma akwai abubuwan da ita kuma wanda baya so ta ƙi dainawa watakila ko a yan uwa ko wani abu makamantar ta ɗauki abubunsa ta bayar ko makamantar wannan ko kuma in yana da mata biyu zai zai ya dan nemi izinin ya je can ɗin ta ƙi saboda rowa ita ma haƙƙinta ko yaya shi ma miji ya taɓa eh ka zo ka aje ni ba ta da musamaha kan haƙƙinta kowane iri ne ma to kowane rai an sa masa rowa na matar da namijin gaba ɗaya duk inda aka shigo lardi da da iyakar wani to kuma an shigo fa rigima in ba sa'a ba kaɗan ake samun wato na gari gari sosai wanda za ka samu namijin bai kosawa da macen duk ma fitinarta ko ko matar da ita ɗin za ka ga namijin ya ɗan ya tako iyakarta amma ta kalle shi ta ce "Mhm, wane kenan a waɗannan ai ba da masu ajinjina musu eh wa in tuhsinu wa tattaku Allah ya ce idan kuka kyautata kuka kyautata mu'amalarku da matayenku kuka ji tsoron zalunci ku mazajen har matayen ma fa inna Allaha hakika ubangiji kana ya tabbata khabiran mai ba da labari ne da abin da kuka aikata kuma zai muku sakamako da shi saboda haka kenan wanda ya kyautata zai gani wannan duk abin da aya take nunawa lallai miji ya tsaya tsayi ya karanci matarsa sosai shi yasa karatu wannan idan mace ta shiga gidan miji wannan wannan wannan a riƙi wannan idan mace ta shiga gidan miji daga wata kwananta na ɗaya duk karatun da kika yi masa na waje a je shi wannan rufe wannan littafin yana zuwa zance da yadda kuke yi kici ai ka riga na riga na gane shi ba wala baki gane shi ba na san shi a baki san shi ba duk ko shekara nawa kuka yi ba aure kuka yi ba yana zuwa zance ko kuma kuna magana ta aure ana yi ran da Allah ya yi auren to rannan wancan littafi rufe shi ki aje wannan mutumin ba shi bane wannan ki bude sabon littafi ki karance shi tun daga e maganarsa da kuke yi na yau da gobe da gobe da jibi abin da yake canjawa yana ƙara canjawa har kalarsa ta gaske sosai ta fito miki shi kenan kin gama karatu a sannan to tun da kina son mijinki sai ki tsaya ki tace me za ki iya haƙuri da shi don Allah tun da ibada kika zo yi me za ki lallaba ki lallaba shi ki sauke shi daga kai a hankali saboda kin gama karanta shi to wannan shine abin da mace za ta yi to kai ma mijin ba kai ma hakan za ka yi ha ai kai ma yanda kake a waje din nan da baka baka santa ba Allah kawai ka zo tare koka ko kuma kuna magana ana abu na duk wani abu da kai to ta kyale ka ne saboda ba zaune kuke wuri ɗaya ba to in ta zo gidan sannan za ka fara karatun ainihin halinta shi ma da an ɗautaki wata ɗaya wata biyu ya zurfi wata uku duk wannan komai ya bayyana yadda take kowa ita ma ka gane to shi ma sai ka tsaya kai karatu sai ka ga meye abin da zai iya jawo muku matsala daga halinta wanda za ka fara neman sauke shi in wanda za ka riƙi a carbi kai ta addu'a ne ma kai ta addu'a Allah ya gyara maka ita dan akwai abin da kai ba za ka iya gyarawa ba ita ma ba za ta iya gyara ba ya zama ɗabi'a sai dai Allah mai halicin ta gyara mata to sai ai ta wannan ai ta wannan har Allah ya sassaƙe maka ita ita ma ta ta addu'a idan ita ce to sai ai ta yin wannan shikenan kuma kowanne ya kullaci wata 'yar dabara wadda da ita in ya ga dan wani abu zai iya jawo hankalinta da wannan dabara amma dabara ba koyaushe ake yinta ba a ɓoye ake aje ta a ajihu sai ran da zaka fito da ita sai dai kawai dai wasu matan kuma ba sa jin dabara wannan dabara sai ka fito ka gama dabara ka fito daga ajihun sai kuma ta karba sai ta zubar duk ka gama ɓoyen da haka wani baɗin aka samu irin wannan abubuwan malami ne mai darasi ana girmama shi a wuri matarsa ta ɓata masa take wulaƙanta tashi ya ce dan baki san yadda ake girmama ni ba a inda nake ba darasi ta ce ya ce amma ne miki izini ki zo wajen darasin nawa gobe ta ce to ta je wajen darasi ta ga yadda aka taho da malam aka zauna yadda kowa ya nutsu ya shirya sun koyar da kai malam kawai ake ji ya gama ta ga yadda aka zo aka raka shi to shi a ransa ya rike cewa to ai daga yau ne ta ga ba dama da aka koma gida sai ce to ya kika gani sai gome me na gani kowa ya zauna ya shiru ya nutsu kai kake ta ka kada ya ke ji kake ta balo kogo ka ce kafa kowa magana to yanzu wannan aka ga Allah kyauta to kaji to mu je malam نعم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما Allah yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ana samun maza managarta waɗanda za su yi adalci wajen rabon kwana ɗin da aka nema su yi su yi adalci wurin mu'ashara ɗin kyakkyawan mu'amala da mata haka a zahiri a samu wasu su yi wannan haka nan a samu wasu wurin abin da ya shafi nafaka cewa su yi adalci to amma wa'annan duk da haka za su iya adalci cikin wannan abin da za a faɗa yanzu shine me shine wurin almailul qalbi wal hubbul atifi so na zuci kana da mace biyu ko uku ko hudu shi ma za ka iya adalci a cikin wannan san na zuci gashi fa kayi adalci a wurin abinci kayi adalci a wurin tufafi kayi adalci a wurin 'ya'yansu da yaransu ka yi adalci a wurin rabon kwana duka to kuma wannan zai iya yi wa mutum ya yi adalci a wajen daidaita son matansa biyu ya zama shi ma nan ya yi daidai yadda kake son wacce haka kake son wannan Allah ya ce ba za ku iya wannan ba lan tastati'u ba za ku iya yin haka ba ko da kun yi kwaɗayin hakan kuwa yin hakan ba za ku iya ba Eh, shi alhubbul atifi wannan abu ne na Allah shi abinda ba a hannunka yake ba yaushe kake iya daidaita shi tsakaninsa da waninsa ai ba zai yiwu ba don haka shi yasa ake cewa idan mutum yana da mata guda biyu ko uku ko hudu sai ya ce duk san su daidai wa daida hamsin hamsin kowace yake so santa to to to idan malaminka ne ko kuma babba ne sai ka ce na'am eh kawai shi kenan ka kyale shi amma in dai ba wannan ba ne bace ne masa a bai yiwuwa saboda ba zai yiwu ba shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shine adalul khalqi shine lokacin da wani manzan Allah ya rabo ya rabo sai yake gunaguni manzan Allah ya ce wahak man ya'dil illam a'dil gafara nan waye a doron ƙasa zai adalci in Muhammadu bai adalci ba sallallahu alaihi wasallam to wannan sallallahu alaihi wasallam tare da yake da matsayin nasa idan ya gama duk abin da zai yi na rabon kwana na komai na adalci sai ya ce Allahumma haza qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku Allah rabona kenan cikin ni abin da na mallaka kar ka kama ni Allah ka zarge ni da abin da kai ka mallake shi ni ban mallake shi ba abin da yake nufi so na zuci lalle a cikin matansa akwai wanda ya fi so wannan ko ba zai iya daidaitawa ba saboda Allah a wurinsa ne ya so ya sa maka so ko ya sa maka ƙi to kuma bai halicce ya daidaita ɗin ba an fahimta to kaga wannan sai haƙuri idan kin ga haka ke mace ki ta ƙoƙarin Allah ya sa ke ce wannan dai wanda aka fin in ba ke bace kuma ki haƙura dan Allah bai ce za a yi wa wata a yi miki ba an fahimta to saboda haka ba zai yiwu ba wannan to amma shi kenan dan ya zama cewa lallai so a zuci bai daidaita ba sai kuma ya zama wannan an baka tiket na ka karkata wurin ita wadda ka fi son Allah ya ce a fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkan karkata ga waɗanda wanda kuka fi so din fata zaruha ku bar ita waccan ɗayar wadda ba ita kuka fi son ba kal mu'allaka kamar ratayayya ita bata faɗo ƙasa ba ita ko ba a can saman take ba wato sai ta zama ita kamar ba mai miji ba yawwa ita ba mai miji ba ita ko ba ba ita ba ba zawara ba ita ba mai miji ba saboda haka kenan ka tare a zuciyarka da wata ka tare a zahirin kama da wata to wannan kuskure ne Allah zai kama ka abinda ake so bawa kanka wannan abin na zuciyarka idan ka je ka kaɗaita da ita wannan wadda kuke da wannan ba wanda ya gani nuna shi cewa ga yadda kake da ita ita wannan idan an fito yi wasa da dariya da kowa har yanda waccan ba za ta iya gane ma sai ta gane ko ma waccan ma ita ma hakan kake mata to haka ake so shine adalci kada ku karkata dukkan karkata ku bar waccan kamar ratayayya wa in tuslihu haƙiƙa idan kuka yi adalci a wajen rabon komai da komai na zahiri wa tattaku kuka ji tsoron yin zalunci ba ku yi shi ba fa inna Allah kana ghafurar rahima haƙiƙa ubangiji mai gafara ne mai rahama ne wanda ya yi a baya ya tuba Allah mai gafara ne kuma ya bari kai ya ƙara in ka tsaya shi kenan ka nemi gafara Allah watakila wai baka sani ba ko kuma ka sani shaidan ya yaudare ka to ka dawo ka gyara kana da mata sama da biyu to ka yi adalci a tsakanin su na rabon abin da ido ke iya gani abin da kuma ido bai iya gani shine zuciyarka Allah ne wannan ba zai kama ka da cewa ka fi son wance ba eh to ka tsaya a haka shi Allah shi ya sani sai da Allah ita wadda ka fi son ita ta sani in kuma ka iya wayo ma sai ka yi yadda ita ma din bata san ita ka fi so ba to da ka kyauta ita da kanta ta dinga zargin kuma kowa ta kafa nan ko ita ce to sai a fi zaman lafiya kuma to
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما to Allah ya ce wa sulhu khair a yi sulhu idan an samu rikici tsakanin mazaje ma'aurata shi ya fi alheri to in sulhun nan ya ƙi wafa to Allah bai sa a zauna da cuta tsakanin ma'aurata guda biyu ba tilas tilas a zauna ko ba a san juna a bai ba shi yasa wata kungiya ko kuma wani kwamiti da aka nada ina cikin kwamitin to a bar maganar dai Mm, to ala ayyi halin dai ba za a ce a yi wani doka ta yi kyau dokar da za ta sa wai ko mace ko miji ya saki mace saboda kwaran mata da ake yi kana da yan dubu talatin ɗinka ashirin ɗinka ka je ka auro in ta ɓata mara kare ka sake ta ka auro wata saboda wannan ashe za a yi doka ta cewa ko ka saki wai sakin bai yiwu ba to wannan shi kuma ba daidai ba ne a daidai wata hanyar da za a taimaka wa matan me yasa saboda dai abu biyu na farko in sakin bai yiwu ba a wurin in ya yiwu a wurin Allah ba ɗaya kenan na biyu kuma a ce bai yiwu ba to sai a yaya sai a dawo masa da ita to ko ta gaya musu tunda da shi ya yanke ya gama zama da ita an ce a baka gama ba to ai za a mai da ita cikin akuba ne gara abu wannan nassin in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati idan sulhu ya ƙi yiwuwa zama ba za a iya kiyaye haƙƙin Allah ba to su rabu in suka rabu amma fa bayan cewa an yi duk muhawala ta yadda za a yi abu abin ne ya yiwuwa to yi gunin lahu kulla Allah zai wadatar da kowane namijin da macen min sa'ati ko min sa'ati daga yalwarsa zai haɗa ta da wani wanda za ta ji sanyi kai ma ya baka wata wanda za ka ji sanyi saboda an yi an yi abin ya ƙi gyaruwa ne shi yasa Allah yasa a iya saki in ba don haka ba da Allah baya so a yi sakin sai a ce duk wanda ya aure shi kenan mutu ka raba in yi wannan da kayi saki sai a ce kayi riddama to ba dole ka ki sakin ba kuwa to Allah bai sa haka ba saboda ya bar kafa na abu in ya ki gyaruwa sai ya zama sakin shine gyaruwar amma ba san sa ake ba sai an bi an bi wannan alkawarin da Allah ya cewa in sun rabu Allah zai azurta kowa da yalwa sai idan an bi dokoki na Allah din a wajen rabuwar ba haka kawai ba wa kana Allahu wasi'an hakima hakika ubangiji mai yalwa farala ne ga halittarsa kuma hakiman mai hikima ne cikin abin da ya tsara musu don haka tun da ya tsara za a yi sakin in ya zama sai an yi shi sai a yi ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai na Allah ne ba na kowa ba walaƙar wasai na ladina utul kitaba Allah ya ce haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi ma'ana muka ba su littattafai kenan kowanne littafi da aka ba wanda aka ba shi an yi wasiya gare shi min qablikum littattafan da aka bayar fa kafin ku kamar yahudu da nasara kenan da wasu su ma abota littafi wa iyyakum kuwa wa ku ba al'umma ta annabi Muhammadu ya ku ahlal qur'ani kuma mun yi wasiya gare ku me wasiyar wadda aka yi wa na baya a cikin littattafansu da mu kuma yanzu an ittaqullah shine ku ji tsoron Allah ku kiyaye ni Allah ya yi wasiya ga littattafan baya ga kowane littafi cewa a kiyaye shi ya ce kuma al'umma muhammadiya an ce ki- ku kiyaye ni to wannan wato ban tsoro ne ga duk abin da ya wuce baya kai miji da kake ganin Allah ya baka karfi kai mai kuɗi ne ka sake ta ma kana ganin in ka sake ta ma wa zai aure ta a garin ma a ce an auri matar wani ko kai mai mulki ne ba mai auren matarka in ka saki ka karya ta ka wulakanta ta ka kore ta Allah ya ce to ka kiyaye ni nima ittaqullah wa in takfuru Allah ya ce idan kuka kafircewa abin da ne muku wasiya da shi to ku sani fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ba ku da wajen zuwa domin sammai da kasai din nawa ne ina za ku mulki na ne bayina ne halittata ne wa kana Allahu ghaniyan hakika ubangiji ya tabbata mawadaci ne daga barin bautan mai bauta masa ko mai da'a mai da'a sa me ake kiran ku kuyi biyayya ne ana neman ku yi biyayya ne dan ku samu an alfanun biyayyar ba dan shi Allah ya samu alfanun biyayyar ba domin in kun kafirce shi fa Allah ganiyu ne shi mawadaci ne shi ko da ba a bi shi ba mulkinsa ba zai ragu da komai ba hamidu ne shi sarki ne abun mahamudu ai abun godiya ne shi tun kan yi halicci wanda zai gode masa ba to saboda haka in kun ba ku yi ba sai me Mm.
ولله ما في السماوات وما في الأرض Mm.
وكفى بالله وكيلا walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi haka dai mulkin abin da yake cikin sammai da mulkin abin da yake cikin kasai na Allah ne don haka ba zai gagare shi yayi abin da duk yake so a cikin su ba kuwa wa kafa billahi wakila lalle Allah ya isa abin a dogara da shi don haka shi ne abin dogaran wanda ya dogara da shi mijinki na zalunta ki ki dogara ga Allah madalla da Allah abin dogaro kai mata ce take zalunta ka kai ma dogara da Allah madalla da Allah abin dogaro kai waye kake zalunta waye to duk gaba daya kai wanda ake zalunta dogara ga Allah madalla da abin dogaro idan ka dogara ga Allah matukar dogaro to ba sai an je lahira ake ganin irin wannan sakamakon ba ma eh wallahi tun a duniya Allah zai nuna maka yadda dogaran nasa da kai yake to إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين mm.
وكان الله على ذلك قديرا in ya sha Allah ya ce idan Allah ya so ya ku mutane kafirai kenan a nan in ya sha yuzihibkum in ya so sai ya tafi da ku gabaki ɗaya ku mushrikai da kuka ƙi bin Allah kuka ƙi imani da Allah in ya so sai ya tafi da ku gaba ɗawa ya tibi akharina ya zo da duk wanda zai zo da shi kuma mumini zai zo to sai me za ka kun ga barinku da aka yi kenan an wadata daga barinku shi yasa aka bakku ma'ana an wadata da kafircin da kuke yi saboda ba zai cutar ba shi sa aka bakku da wani abu ne da zai shiga cikin mulkin Allah sai ya share ku sai ya wasunku kuma duk masu da'a to ba haka ya so ba don haka wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne buwaye sarki ne yana da iko yayi hakan bai yi hakan bane ba dan rashin da'a taku bai soki mulkin sa ba ko ɗaya saboda haka kanku abin rashin da'a kanku zai koma to in ku haka ne shikenan a baku ku yi ta yi ku kuma ku je ku ga abin da zai muku Mm.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة Mm.
وكان الله سميعا بصيرا man kana yuridu thawabar duniya Allah ya ce duk wanda yake son lada na duniya da aikinsa abin da yake so kenan yana aiki amma ladan duniya yake nema da aikinsa Allah ce fa inda Allah thawabu duniya wal akhirah kawai sai ka tsaya wurin duniyan kawai ita duniyar da kake neman a baka ladanka a duniya waye mai ba da ladan duniyar ije to ai bayan da nan ina da kuma ladan lahira kuma shi ma ni ne mai ba da shi ya za ka cuci kanka ka takaita wa kanka kawai ɗaya kake nema bayan kuma ga biyu ina da su kamar an faɗi haka fa inda Allah ya sawabu duniya wal akhira ni ina da ladan duniya da na lahira ina ba da shi kuma to ya za ka takaita kawai a guda ɗaya ai kaga ka takaita kenan Mm. wa kana Allahu sami'an basira lalle ubangiji mai ji ne mai mai gani ne kaga anan sai Allah ya ce man kana yuridu thawabad dunya ba mu ji ya ce man kana yuridu thawabal akhirati ba kawai da ya ce man kana yuridu thawabad dunya sai ce fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah me yasa ba a ce wanda yake neman ita lahirar ba ita ma a ce ai Allah ya da na lahirar da na duniyar saboda duk wanda ya nemi duniya ita kadai ya tsaya a nan ya gama a nan kuma aka bashi nan iyakarsa nan wannan ya kai can taɓewarsa amma wanda ya nemi lahira shi bai nemi duniyar ba shi ma aka ya tsaya a nan aka bashi nan ya kai can ya, ya kyakkyawar rabo gare shi shi yasa ba a ce wanda yake neman lahira ba to ai Allah yana da duniya me yasa ba zai kara da duniya ba saboda ai lahira ta wadatar da shi daga barin duniya amma mai neman duniya kuwa duniya bata wadatar da shi daga barin lahira ba shi sa aka yi masa tallan lahira an fahimta an gane ko to don haka lallai kaga masu neman duniya kadai to sun rabu da rabansu Allah ashe a wannan aya duk ku masu cewa ai mu mu na Allah ne ba ruwanmu da duniya gaba daya to su ma sun ba ɗaya rabon da shi ma Allah ne mai ba da shi ita duniya ba so ake ka guje ta ba ba ko ba so ake ka bi ta ba an fahimta abin da ake so duk ita lahira ta zama ita ka sa gaba ita ce ka dunkul hannu ka rike ba za ka sake ta ba duniya kuma kai mata kaskaɗan mata wani zarge da za ta biyo baya ba kai wa duniya wannan rukon lahira ce kai mata rukon zarge ba wannan shine bai yi ba amma wanda ya rike duniya a hannun hannun hagu ya rike lahira a hannun dama wannan madala da irin tafiyarsa eh domin duniya an kawo ka ne don kai rayuwa a cikinta kuma a cikinta ake aikin lahirar da haka yanzu ko ka ayoyin da muka karanta a baya wanda Allah yake magana cewa wajen jihadi da yake magana cewa wanda ya jihadi la yastawi qa'iduna min almu'minina ghayra ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bime bi amwalihim sannan aka ce wa anfusihim ba za su yi daidai ba da wanda ya zauna bai tafi jihadi ba da wanda ya tafi jihadi da guzurinsa da kuɗi ya jihadi da kuɗi ya bayar ya ɗora mutane kan dokuna ya sai makamai kuma shi ma ya hau doki aka tafi wannan ba zai yi daidai da wanda shi ya hau doki kawai aka tafi ba ba kuɗin sayan makaman babu Allah ce ba za su yi daidai ba eh to kaga ashe na bangare ai kaga ba za a ce a bar duniya din ba gaba ɗaya to فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا تو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kunu ƙawwami na bilƙisdi ku zama masu tsayawa da adalci shuhada a lillahi masu ba da shaida don gaskiya don Allah masu ba da shaida ta gaskiya don Allah walau ala anfusikum shaidan nan ko ta kasance a karan kanku ne kai ne wani abu ya haɗa ka da wani haka fusata wani abin da ka sani nasa ka ce ma baka san shi ba sai ya tafi kotu ya je kotu ya kai ka kara aka ce yana da shaida a ce ai daga ni sai shi na bashi sai ka ce eh ya bani kai shaida a karan kanka kai kai shaida eh an baka to ku shaida ku ba da shaida dan Allah ko a karan kanku ta kama walau ala anfusikum awul walidaini ko kuma akan iyayenku da iyayenka ake rigima aka ba babanka abu kana nan can kuma mai rigima ne sai ya ce shi ba a bashi ba sai mai kara ya kai kara kotu sai ya ce na ba shi bai ba ni ba waye shaida sai ce ɗansa ma yana nan sanda na ba shi a kira ɗan aka kira shi kai an ba babanka ya ce wallahi an ba shi wala aqrabuna ko dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya zaka shaida a kansa to ku ba da shaida a kansa dan Allah shi ma shuhada a lillahi shi ma shaidar da ba- wannan duk za a karbe ta shaidar uba akan ɗa ko shaidar ɗa akan uba duk za a karbe ta amma idan akan su ne ba gare su ba da can aka yi ɗan ne yake bin eh, wani bashi ko uban yake bin wani bashi sai wancan ya musa sai aka ce uban ina shaida ka yace "Yo, ɗana babban ɗana mana ba za a karɓi wannan shaidar ba amma inda zai shaida a ta dawo akan uban ake bi sai a karɓa in ya kun ganiyan aw faqiran idan ya zama mawadaci ne wanda kuke shaidar a kansa mai arzikin unguwarku ne aka kai shi kara akan abin da lalle ya yi shi ya yi laifi ya musanta aka kira ka shaida kai ku kullum an tashi da zakka da 'yan sadaka ya miƙo ka kalli cewa ka je ka ce ya yi wannan abin ka ji nauyin abin Allah yake cire maka wannan nauyin yace in ya kun ganiyan fallahu aula bihi idan shi wannan mutum mawadaci ne da kake tsammanin tsururuta wani abu kalli Allah ya fi shi au faƙiran ko ku faƙiri ne makocinka bawan Allah yau ya je ya raru mota kuma an kamo shi mutumin kirki ne a wurinka kuna zaman lafiya da shi ka je ka shaida in kai shaida akan baka san abu ba bayan ka sani zai iya kubuta to ka ce to yanzu wannan talaka in ne aka daure shi ba Allah ya ce a fallahu auladi Allah shi da ya halice shi ya fi ka tausayinsa ba da shaida shi ya yi a masa haka doka ce ta Allah shi yasa sai Allah ya hada su ya ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima da mai kudin da wannan Allah ya ce duk ni na yi su ko mai kudin ne ko talaka ne ba da shaida dan Allah dan ni ni na fi ka sanin su kuma ni na aji ai haka fala tattabi'ul hawa kada ku sake rashin yin wannan shi ake kira bin san rai ko dan tausayin kai saboda ai tausayi waye ce ai tausayi Allah to yau shi kake sabawa a wajen yin tausayin kuma ai tausayin ka bai yi ba saboda haka kak ku bi san rai a rannan sunansa san rai ba tausayi ba an ta'dilu kada ku bi san rai akan ba za ku tsaye da adalci ba wa in talwu Allah ya ce a kus a kul kuka karkatar da shaida daga barin mahallinta kuka yi ta ba daidai ba autu iridu ko ko kun san abu aka kira ku shaida kirikiri ku shaidun ne kun ɗauke ta shaidar kuma ku zo ku ƙi zuwa ma shaidar ai akwai wanda kuma shi ba zai je wai dan kar ya je ya ba da shaidar a ce ya yi ba daidai ba dan uwansa ne watakila ake shari'a da shi in ya je ya ba da shaida wadda ta wadda ta faɗa kan dan uwan nasa ai zai- dan uwan nasa zai kullace shi ko to mu- mumkin an yi urida sai ya ce to ba ba za ni ba ma shaidar to Allah ma anan kayi laifi kayo Allah laifi ka je kuma ka bada shaidar ba daidai ba kayo Allah laifi shine in talwu aw tu'ridu duk ɗaya daga cikin biyun nan in kuka yi to fa inna Allah haqiqa ubangiji ya tabbata cewa shi yana kallon abin da kuke yi kuma zai muku sakamako da shi mai bada labari ne kana bima ta'maluna khabira Allah mai bada labari ne da abin da kuke aikatawa to
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله Mm.
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل Mhm.
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda an yadda ku mumine ne kun ba da imani aminu ku ƙara imani an yi kiran mumini ya ƙara abu idan mai yin abu aka kira shi aka ce ya ƙara me ake nufi da yin wannan mutum ne yake cin abinci ka ce na ci abinci dai "Ah, ai wanda baya ci sai ka ce zo ka ci abinci dama ba ci yake yi ba to mai ci kuma in ka ce ci abinci ma'ana ci gaba da cin abinci kenan na dama cin yake yi to ya ayi wallazina amanu ya ku wanda a kan doron imani kuke aminu ku ci gaba da imanin ku kenan wasilu ku sadar da wannan imanin ku ku saurari abin da za a faɗa domin sake karɓar doka daga Allah mumini ya sake karɓar wata zarcewa ne cikin imaninsa a sake wata doka ya sake karɓa haka to don haka Allah ya ce ya ku muminai ku ƙara imani kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabi'u ittaqillah ya kai annabi na ji tsoron Allah to kai ka san ba ɗaya yake da wani da kake cewa ya ji tsoron Allah ba shine shugaban masu tsoron Allah to da aka ce ya ji tsoron Allah me ake nufi tabbata kan tsoron Allah ka ya annabin Allah shi ake nufi kenan to nan ma kuma muminai ku tabbata kan imaninku ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani ku ƙara ku tabbata kan imaninku da Allah da manzansa wal kitabil ladhi nuzila ala rasulihi da littafin da aka saukarwa manzan nasa shine alqur'ani kenan wal kitabil ladhi unzila min qabl ku mu'minai kar ku yi abin da irin na bayan ku suka yahudu da nasara su ce su ba su yarda da alqur'ani ba littafin su suka yarda da shi a ku ku ce littafin da Allah ya sauka wa annabi Musa da annabi Isa da duk sauran littattafai da aka sauka wa annaba ku ku ce kun yi imani da wannan gaba daya wa may yakfur billahi wanda ya kafirce wa Allah bai yi wannan imani ba ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Ubangiji da ya saukar wa rusulihi da manzanninsa gaba ɗaya shi ya sa lallai babu imani ga wanda ya raba ɗaya suka zama biyu bayan ku ɗaya ce manzannin Allah daga wuri ɗaya suke dole ka yadda duka manzannin duk wanda Allah ya alamta cewa manzansa ne to ka yadda manzansa ne duk wanda aka bashi littafi ka yadda littafinsa littafi ne to shikenan to Allah ya ce wanda ya kafirce wa wannan fa ya kafirce wa littattafai ya kafirce wa manzanni ya kafirce wa ranar lahira faqad dalla dalalan ba'ida hakika yayi bata bata manisaci akwai bata makusanci wanda aka iya riska wanda ya yi shi ko da mutum ne a nan ya dan sha kwana bai nisa ba da kai kira ba sai ya jiyo ba amma wanda ya yi nisa fa ba zai ji kira ba to wanda diye wannan kafircin da aka lissafa wannan batansa shi mai nisa ne ba zai ji kira ba Allah kiyashe mu da shi to إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Allah ya ce innal ladhina amanu kaga waɗanda suka yi imani mafiya yawan masu tafsiri suka tafi akan waɗanda ake magana ɗin nan cewa sun yi imani na farkon nan yahudu ne sun yi imani da annabi musa lokacin da ya shiga don kwato su daga hannun fir'auna suka yi imani don sun ga abin da a lokacin ba a taɓa ganinsa ba ruwa ya tsage ya zama ƙasa kuma yana nan a ruwansa a taka a wuce ai dole ai imani to sun yi imani da annabi Musa amma yana tafiya wajen gani da Allah sun makafaru sai suka kuma zama kafirai ba su yi suka ce da Allah da tun makan ya taube ce iji Allah na ilahan ba kama lahum aliha ana gama tsallaka kogi shi yasa ba yahude lamarinsa kai hankali in hulɗa ta haɗa ka da shi wanda dai ba wani kyautatawa da za ka yi masa fiye da kyautatawa da Allah ya yi musu ta hanyar annabi Musa ana kashe su haka Allah ya gaya mana a kama matansu a riba ce ‘ya'yayensu a yanke annabi musa ya zo ya kama su ya ce ni daga wajen Allah nake mahalicin duk duniya mahalicin ku gaba ɗaya yanzu saƙon da nake gaya muku ku yi imani wasu suka yi imanin tunda wahala ce da ma ake ciki kuma an aiko ni in karɓe ku in fita da ku ya zo ya fita da su aka irin wannan da bulmaya sun fito kenan fir'auna suka ji labarin sun fito suka biyo su a baya su ma suka danno ya zama su waiwaya fir'auna ne a bayansu su kalli gaba maliya ce sun san ba ba wani komin da zai iya za su iya hawan sai tsallakar da su suka ce ina la mudura kuna wallahi mun gama yawo kawai Allah ya ce annabi Musa gaya musu kalla wannan magana ku ba haka take ba inna ma iya rabbi ina tare da ubangiji da na gaya muku ubangijin ne ai sai hadi zai shiyar da mu hanyar fita shikenan aka zo aka doka kogi sanda a kogi ta tsage suka shiga to duk wannan bai sai su aya ba da karba ana tsallake kogin nan suka ce annabi Musa yi mana dan Allah kadan kamar yadda su ma muka ga wasu na bauta wa gunki su can da muka baro su wasu na da gunkin su bayan Allah na yi mana wani Allah iji Allah na ilaha Eh, to yanzu kai akwai kyautatawa da zaka yi wa Yahude da ya wuce abin da wannan aka yi musu a babu suka yi butulci shikenan aka yi dan mariki kuma aka shiga bauta annabi Musa ya dawo ya zo tar da ana bautar wani wani Allah yayi abin da yayi a lokacin suka tuba shine innal ladzina amanu waɗanda kaga waɗanda suka yi imani da annabi Musa sanda ya shiga din nan kenan bayan an fito kuma suka kafaru suka suka kafirce lokacin da suka bauta dan dan maraki shikenan aka yi fada kuma suka gyaru sun ma'amanu sannan suka sake imani bayan wannan sun kafaru sannan ana nan aka lallaba haka annabi isa ya tafi wasu suna ta yin wannan abu wasu aka shafe su suka zama burirrukan nan dai duk abubuwan da aka hana su wasu suna nan ana tsira sannan annabi isa ya zo suka ce ya za a yi mu da muke da da annabi da littafin mu da ya girmi wannan kuma a ce mu bi shi sun makafaru bayan kuma Allah ya ce su bi shi suka kafirce wannan sun mazdado kufran ana nan annabi isa lamarinsa ya kare ya tafi suna ganin sun gama da wannan sai ga annabi muhammad ya damu izdadu kufuran sai suka ƙara kafircewa kuma qur'ani da annabi muhammadu Allah ya ce to waɗannan lam yakunillahu liyaghfira lahum in har suka bari suka haɗu da Allah da wannan sigar da wannan sifar to Allah da ɗai ba zai musu gafara ba duk imanin nasu da suka yi na baya ya ɓare wala liyahdihum sabila ba zai shiryar da su ta fakkin gaskiya ba kuma yanzu kafin su mutu din ba muddin suna kan wannan to yan uwa alhamdulillah za mu tsaya a nan saboda ya saura sumuni ɗaya yanzu mu kai kan hizifi to kuma akwai wani abin da na san ba wai ku ba ni da kaina ma wallahi ba na jin daɗin faɗe shi amma bayan da za a yi in allah kai mu gobe za mu tashi amma larura ce ta sa ba kuma wata larura irin wanda aka zata irin ta bara ba larura ce ta wani abin da ya zama tafiya ce ta dole amma ba wai don tafiyar ce ba akwai wani abu a cikin tafiyar akwai takarda wadda ake yi ta zama a saudiya to ina da ita to kafin 25 ga wata lalle ne ya kamata sai ina can saboda sabunta ta su kuma za su tafi hutu ran 25 ga wata saboda ka 23 ma suka ce ko da biyu ya kamata a ce ana can yau ma kenan to saboda haka na dai tura ne haka to shi sa shi dai ai afuwa in Allah ya kai mu gobe za mu yi tashe in Allah ya kai mu idan kuma an yi ruwa goban to shi kenan mun yi addu'a yau saboda haka muna fata Allah ya taimake mu Amin. Salati